بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الجنة يربع ربيع الأول shekara ta dubu ɗaya da dubu da arba'in da ɗaya da arba'in da biyu bayan kira na ba da kira da kalam daga makka zuwa madina wanda ya yi ne sha ɗaya ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da lafiya idan ba manta ba mun tsaya da rashi na tamanin da biyar za kuma mu tashi a darasi na tamanin da shida a cikin wannan littafi mai albarka alwaji shi yake sunna wal kitab al-aziz inda muke cikin kitabun nika kitab na bakwai kenan za kuma mu daji gaba ta gaba da malai yake cewa al-khilafu dawal khilafatu zawjiyya wato rikici da sabani na gidan aure irin abubuwan da ake samu na kunji kunji na gidajen aure mali ya kawo mana wannan ne saboda mun din ya fara cikin sai abin da za ka yi kan da matsalar ka to za ka ga matsalar da mun kana samu to yau abin da zamu yi ko kallo da yan auren da ba kan gumurin da yake shi da wani lokacin kana da ce baka yi aure ba wanda yake tsawon hannun da kalle ko zai gariya saboda ya san kai kawai wato kawo da ke kalla baka san me yake ba ruwa ba kuma daga wannan yana zuwa ƙara nuna ma cewa duk lokacin da ka ga mutum lafiya lau baya wani da wani lafiya a gidan da to hakuri ya fi ta kawai sai ba wani tsafa ba ta zuwa domin duk da dangantaka da kyan halin da aiwa kai annaba ne da ya zo saboda haka gidan da ba an samu sabani na aure kai ba balle da nani ko kai ko su to wannan wani wato hoto ne da malamin ka kuma yake to lallai ba saka shi a cikin zuciyar mu dan mu sami wato ta'ada a cikin wato zamantakewar mu da wani to shi da yake a cikin lafatin zuciya labari kala kala na daban-daban na gidan aure la ta gani kusurati yace ka an je ina abu kuma ka ce ai ba zai yi ba eh a samu wani bani da za a ce tattalabu min al-makaki za a ce wai gaba ɗaya ba da yanzu sun kuma da daga muskiloli matsaloli wani khilafa da sabani irin na wuri a ce kawai ainihin nan ka gaji a wurin hada abu ba su bin kaza ka abu ɗin su lafiyar da kawo gaba ɗaya kawai da ba kai da wata matsala ne ne ka abu ka ce ko akwai yawa to ni za a ce babu wani babu da za a ce da lamu min a wanda zai kuka daga wannan matsalar da za mu kai kuwa domin ba ta ji wani kalama ba idan shi za a yi da wada mataki ya ta kokari yana ta da yawa Allah tun da ya zuwa wani Allahu a'udhu lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun domin bayan auren kuma an zo auren ba matakin da auren da kaya shi bayan azwa shi ma zama sarki to shi da malai ce walakin nan wato kusa wato sai dai ko wanda family ta gaba wani fi ajin bakakiriya sun sha bamban wajen girman matsalolin su kowane family za ka dace in ka auro family kaza su matsalar sun kai duk da kuka samu samari da ba zan gaba ɗaya ne da za su kasa da gari ko su zo a jiran ba ko a kai su ko a jira har ai ko wani malami da irin wannan shi ba ku yi ba a kowanne mun kan da ta zo za ni ba ki yadda cewa in ji kana da ba ku a da ke in dai matsala da ta zo ku ya yi da wannan ne in ba ji ma aka zo to ya ga kai ku bara da kai kawai a kowanne shi da harin ne suna da irin wannan to shi ne ba da yake sai ka kula da wannan wa nau'i khilafatiha da kuma nau'i sabanin da su kowace ko kowace gida da yanzu idan ka zo kamar rashin lafiya idan mutum ya fito yana kai kukan jiwa ciki wani gida da ya wuce ya ga wani shi kuma gaba ɗaya jiki ne wanda jiki ko ina da kan zai jira da rabu da shi to idan wani yana da matsalar auren da kai da dana idan ka ci tasa sai ka kaji dan aljanna ne saboda sai ba ba komai ake so ku kalla shi ne to shi da abin da ba da yake gaya mana yake cewa wa kada hasan islam hakika musulunci ya faɗi da azzaujai ma'aurata guda biyu ba da da mutum ala mu'alajati masajirihima akan cewa su warware wato su rufe su magance al-mu'alaja al-ilaji ne magani shi ne ke zuwa da ya yi kuka yin da ya ko al-murjanci ne zai ka ɗauki shi ne wannan su al-wika ya karu da ya cewa wato mu'alajati ha ko mu'alajati masajiriha su magance muskilolin matsalolin wani tsabari a rai yi hukunci a kan matsalar su ma bai da ruba a tsakanin abin da aka fito a ɗan uwa na matasa in kana so rayuwar auren ta ke so shine idan matsala da mara faruwa tsakanin da da matarka to bi kokarin ba su ce da kanku idan ka ji kira sai matsala da ku dan kana da wallahi wani lokaci ba da ka ko da annabi wanda idan ka hankalin da zai yi ba fara yi mana ya ba da ke muku matsaloli don kar ku bar iyayen ku ba da matsaloli saboda ko da a fara da ke kowane bangare cuta ko kun dauko wato a shara da makamashin su da gidan dan daga lokacin da ni idan aka yi abu da jira da ba haifiya ta duk da cewa kula mai sauki ba a wurin bangaren maza fiye da mata idan na gaya mahaifiyata za a iya samun doki irin idan mace ce ta ta gaya wa mahaifiyarta ga abin da ake mata to a nan lokacin ko kun shirya jin ranta ta yanka wannan tabar da ta ɗauke wani abu a cikin zuciyar da cewa kana da matsala a kaza wata kila ta yi guda ma da rikin tambayar kan ba dai wannan matsala ko abu kai ku kuma manta ku amma duran da take ku kawai ji abin da ba ku ji da malamin kace kada wani ku fara kokarin warware matsalolin ku da kanku a junan ku wannan ji sannan kar ka take matsala da zazu ka dauko wajen uwan ka mata yayin kokari ka tsaya mu a matsayin ka na mutum wallahi na dai ruwan da ba ko ko ya la la ta abun da ko ta bada ba da jira to da haka shi ya ma da yake abin da yake da hankalin mu alam shine lallai ya zanto wal qada'i alayhi ma fi ma bai hu ba yi kunci a kan kansu a tsakanin wa jara kullu diruma ila duruki ila sannan sai aka shiryar da kowanne daga cikin su zuwa ga hanyoyin da za a yi gyaran matsalar aure التي يستخدمها مع صاحبه wanda mutum zai amfani da ita da amfani da hakila da abokin gabansa ita ce amfani da su wajen magance matsalolin sa matsalolin da shi ma ya amfani da su wajen magance matsalolin sa mace musamman tun da ba za mu ce magana da su a nan ban da ba kwanya ba ce da za su kuma za ta ji ne kwarin ta su wannan ke da gidan da kake gani a waje ba ta gane waye ka ba malam sai na ji za ku gane kai ruwa ne sai ka ji za ku gane kai ruwa ne ba za ka taɓa gane waye ke ne ba ka sani ba musamman a zaman da kewa da ake yi yanzu ma a wata mutane kawai yadda ake yin da rodiyo a duniya a lokacin da ku ya ga wata rikin da riba gaba ɗaya matasan aure gaba ɗaya bai san zuwa kasaba da dole da abubuwa da ake zo zuwa a kai kike zan zuwa sannan duk matsalolin da yanzu na cikin gidan su su ne sun yaya ta gaba domin lokacin da zamu je ne da shi sai lokacin da yake da shi ita ma tana da shi idan tana ajin rai ranar ma za ta ce masa ba ta da dan kai ya zo kaga wato ya ga tana farawa to sai da wani jira ne da sannan idan mutum ne mai dabi'a kaza da kaza da kaza ba zai je fito da wannan dabi'un ba domin so yake yi kaza da kaza da kaza da kullum ita ma haka to shi za a hanyar da ya ke kan biyar ana wannan rayuwar ba wanda ya san gurin da ya wani domin idan da bi'a da wani kila ka kaza yana kusa tare ba ki taɓa yin ba kuma ba kullum nake zuwa ba ina zuwa da alaji to biyu ba ki san da bi'a saboda haka ne ba da wani ne ba ma ta wani mutum zuwa to sai a samu matsala rasa aka zuwa mai duko duko zama ko ana yi kuma sai a gane to kai ya wuce kai eh wancan lokacin ba ta zuwa yanzu za ka ja min kuka kamar ta ce ba sai kamar ki ba ki ba ki ce kuma da ya gobe ta gani yanzu ba ta ya kowa ya ga kowa kowa ya ga kowa to daga nan fa al'amari ne kallon wallahi da yi wuce da halayen da shi za su fito kai ma na ka eh kowa na da yi bayyana to yi ta wannan matsalar tana da kyau mu bayyane ta to sai ce malam kama hasahu ba alal mubadarati ila yayi kamar yadda aka wadanta da zuwa ga yin gaggawa wajen magance matsala hila da zuhau bawabir salam lokacin da bawabir farko farko ke lokacin da farko farkon zamani ya fara bayyana to ai sauri a magance kar ka zama ina ba ku shawara kar mutum ya zama bai tara na ta ba da wannan misali na ji a rediyo an ga kuma ana magana ne kake wuce a wurin kake biredi biredi ne a wurin ina zaune a gida na ce matar gidan da ke wallahi ba biredi ya da gida ba a nufi cikin gari abin da wasu ne bi da cikin gari nake tarawa ne tana ɗaya da zai yana tarawa maimakon a magance matsalar sai ta tarawa yau ta tarawa yau kuma sai biredi ya taso sauran amma wallahi ba gure ba nace kafin a doran ai wata kila har koyi su yana zuwa yi wa mata suke zuwa yi biya su ba shi bane shi dai lokacin da yazo shi da zaka da ce wani ba ruwan su kuma ga shi shi ruju amma dai ba ko ba ka wani yau ba shi da wannan gaba dan shi goda ya fito idan an baje ba amma in kai kuma ta huce za ka zauna lafiya a gidanka in an zo matsala ya yake shiru amma ni na manta to ka zama haka ko ba haka kuka yi kokari a Abdullahi wannan gobala a gidanka dan yanzu a waje shiru shiru ne kin koyi ba ku ka koyi wannan gobala a gida idan an ba abu in dai ya dare ka to ka fi cewa ba ka jira in ka in ko ba haka wai ba ba ko ka wuce to ka yaji ka yaji ka banta yawa amma da za a zo suka zo sulu kaga an zauna ya ce to ai a ran ko ya kara maka lawo ka ga Najeriya ji ma lokacin da za a yi bikin yanka ko kan wanda ai kaza ake je da take mata kaza kaza sannan su dole a damba har wannan da ya ga ma Allah zan baji ba su dole a damba aka yi kaza ake la haula wala quwwata illa billah to ba za a abubuwa ba za su gyaru ba shi ne matsalolin da malai yake magana cewa kai kokari ya zanto wato da zaran matsala ta ba da duk kan gada da take kuma da shi da kai da cewa kai wa Allah in da kaza da kaza shi wallahi kuma sai ya gaba da shi da wai shi ba aure sai abin da kike so da san wanda ba ka so da san kai ma abubuwan da ba ta so duk da lafiya ba ta da hankali dan a zauna shi ke to shi ne malai yake mana anan inna sallahu bawadin da salam lokacin da farko farkon sabani ya fara fitowa to yi kokari ka ba da shi yake wa arabu da kuma wato abubuwan da za su bujuro eh abubuwan da duk za su bujuro to yi kokari ka ga wato kama da kai kada da ala domin Allah da kansa yake wallahi ta kafuna da su da wannan duk matan da kuke jin tsoron kankarewarta matan da kuke jin tsoron kankarewarsu ya Allah yake ba ni gugun nan da ma da lafiya ro amma yanzu ko da ko ba zai zuwa an zauna ko da ka zauna guri kaza ko ba guri kaza amma ba ko kan sun fara shiga suna da da ya ko ba su yi sun fara ki je ke ke ke mata wani ga ya mutu cewa kai ya tsara da tsara kin ga wani gidan dan gida ya zauna lafiya da lafiya duk hanyoyin da za a bi na wa'azi goyi sai Allah ya ce to mataki na biyu wa hajjuru gunna girma baya sannan mataki na biyu to sai a kawar da mu a dukkana wanda ibo wannan mataki na uku ta cikin wa'azi da an kawar da a dukkana to sai aka ce a mutu bulala a mutu ladin وقال تعالى ومن يجي من يتسلل يجد كجوع على الجلالة يجد ويجور أفضل خافت من بعدها نجيبا وإذن إذا جيو يقول وتكذبوا في أبائهم don kun san dai da yanzu da ke karatu mutunci cewa ya ce za da a rajulu mur'atu ila zarafi ai malaiku da take ne wanda ya ce cikin zarafi ke zuwa ba kan ce mu da suna nan suna da mutunci cewa duk da an ce na miji shi ne kira ta in ta kira shi yi zuwa bai ma bai ko zai shi ne ba wai shi ne shi ma sai kai ba ko ko kala ba kin manta da cewa al'ada ba a kiyaye ba a kiyaye al'ada wani mutum Allah ya ji ne wani da ji a kiyaye shi ma wani da ji ne wani ba a kiyaye al'ada ka ji da ji da wani saboda haka ku duba adalci na Allah sai ce wa imra abdul khafat min ba'di hadha al-juda ita ma mutum ita tana jin tsoron alba'in din al-gaw tana jin tsoron bujirewa da kangarewa da mijinta awai ne ya ko kaura da yawa shi da saboda ko san yau da gobe tsakani da Allah yau da gobe kadan da mutum na gudu ya san cewa ya san da shi da ba ba wai gaskiya ta rabuwa ba kawai yau da gobe ko ina da kullun kana da shi kullum ba bai ran da lokacin da wato kada mu yi zai ga kawo da aure dawo shi da aure da zaka yi mata suna da nida to yi wani da kun yi ji ai dole sabon abu ne bai zo ba kamar yadda riga ce za ta ga wata riga nan wannan ke suna sai ka biya ta ta ne to wannan kuma ya ji ba da dubu biyar ne amma da wani abu sai da shi kuke ko to haka dabi'a dabi'a dabi'a to shi Allah yake sunan bazan da kun gaba ta ga wallahi ku da da Allah ya fara akan a samu consensus a samu kaza a samu kaza to sai yake idan madadi kuma to um baladuna alaihi ba babu da yake a gare su an yi su ya bayyana ba sulha yi zulwa tsakanin su kyakkyawan zulwa Allah yake wa sulhu khairu domin sulhu shi ne alheri dan Allah wa zai yi mana tunani me yasa da aka zo ba ba da matakai irin na wanda mutum da zai dauka a akan mutum ba aka faɗi gurin mace cewa ita ga Allah da zai ka nemi sulhu me da dai dan a ta ga ba karan ba ni ba da kunya dan sai Allah ya adalci ba Allah ne ya yi hukunci da kansa ko kun ga ga nan mutum dan gaba ɗaya a gaba to na mace kuma sai aka faɗi wannan menene dalili me wata irin hikima za ku gano a ƙarƙashin suna fito wurin hikimomi a dai kuma suna kun yi magana ku yau da kai ne ba su kai guru ko ke ce yau yanzu ba magana ai yanzu maganar kawai kan gari wata kila ya zo sun je bari ya je da bayarwa ya dai duk wata abubuwa kudin mai yanzu ana gani ba zai bayar ba ka bayyana ba kudin sabon ba kaza ba kaza irin wani abubuwa kawai abu kuma da yau ko har kawai yanzu dole zai faɗa kawai kan garewa ta haka bangaren ba mai da ita ba ake zamu kan garewar ta biyayya da biyayya da biyayya ne ke kasa ba je da ba shi ne san gare wa haka ya ya ce da ita da ake da yau ba da ce wallahi ita biye kuke wa rai na amma da ta da da ba mu da Thank you. na ga ba su iya sun mun shiga ku ce eh na ga eh da zai ji wala ba irin da zai dai irin da na ga ba mai kar ka ji dai ka kawai ka ji wallahi wannan kalmar da ke so kawai cewa ni namiji shugaba ne shi kuma shugaba yanzu mu gani gaban ba yi ne da idan dan yawa ai uba shi ne ba a shugaba ko idan da yawa uba ne shi ko wani zai to idan baban ka yawa ne shi ya za ka yawa shi ba ka zai yawa dole ba yadda za ku dole haka ne wannan ita ce amsa cewa hikimar saboda shugaba ba a wakar hukunci jira da yanzu ne saboda haka shi namiji shugaba ne shi za a ce cewa ya hadin amma sai ya saka yanzu ya hadin shi gwamna ya ba a biya hadin bukari shi ya mun nema biya hadin ne ba ita za ka yi sai da ya mun yi su sauka ko wanda ya mun yi ka zau yawa to amma kamar ma yi da ke mun yi su sauka babu rana babu rana ita ma miji yauje imrijin da zai dauka kiran da ya bare ta kuma shi ma idan ba ya hadu wanda ya aika a tare da ita da wanda bai take ba ba kai take ba to to wannan shi ne abin da muke so mu kawo kun ga Allah da kansa ya fitar kana samu wani akaran bayani su zo ce kaza to mu gaba da gaba fal manhajul islami shi tsari da musulunci kalabul mataki na musulunci da yanka zo baya sauraron hatta ya ka'al wujudu bil bid'ah musulunci baya bari wai sai kangare wanda ba za a aikata ta hayu ta fara faruwa ba ta fara bin karfin musulunci da ne ne ba da a'a da zaɓin al'amarin ya fara ku yi ƙoƙarin ba da shi wato ƙulana rayuwar da ita kar ka bari wai shi ne lafiyar jirin da ita za ta janyowa layin da su ba a bari a ce to ulal rayatul ihya har sai duka ta tabo ta bayyana karar zama ne duka ne a faru da a da a gano alama ko to har fa ko da da ne to gida da ba ba a gona lafiya domin da duka da gane da rafi a to da Najeriya da gidan gidan wanda ta dauko ana ganin kaza da rafi a ga kaza kaza kaza shi ne alamar duka alamar alamar to da zarar duka ka fito ta saba Allah karara al'amari ya lalace wa tasquda mahabatu al-qiyama kar ka bari kwaljinin gudanarwar gidan da gidi kuma mun ga ba sai mun ji hanyoyin gidi kai karar matar da gidan shi da an ji ta kure ba za ku ba wa iyaye to gwara idan kar a da ne gwara idan kai ne kake maka laifi da kake ga ma'aikata ko kai ita take ma ta gaya wa na ka ma aiki Allah ka malin ta kai gidan shi ma sai ta kure saboda idan ta ke gidan ku ne kai namiji to za a magance matsala kuma ba iyayen ka ba za su yi kowa ne bangaren namiji ba akwai wannan matsala ba za su bari abin da ba ku ne da lalace amma Allah ya bangaren ba ta lafiya lalace kowa ya rasa lafiya to shi da yace a kawo wannan wato matsalar abu da ya taso to karkan kake wannan kwarjin shine karisma mahaba kwarjin ne da mutuwar ko a ce miji shine alƙayyar miji ko miji ko kuma na zamantakewa wa tanqatimul mu'assasatu ila mu'assarain haka mai a samu damar da wannan cibiya shine mu'assasa cibiyar za ka tafi wato ta buje tuje na gidan auren ne ta su gida biyu wato an samu dodoji guda biyu ga waɗannan dojojin ga waɗannan kowanne suna fara kullum injin da wani da yin zari kowanne yana tsari bangaren to kada su haifar da wannan a gidan bal ilaji magani ko jiri ina yanke yin amru ila hadal waqi idan ka bari al'amari ya kai zuwa ga wannan gurin kamar da nake ba da shawara a baya in ka kace matsalar gidan da take wannan gurin kalla ba yake kadan ne yake jaruwa in da yake wannan gaba kalla ba yake wallahi kadan ne yake jaruwa ko da an zo an yi shiru yanzu daga baya za a tabbata ne wannan tajriba ta rayuwa za ta nuna ba in da gabani maganin abun na ba ku shawara a baya cewa in kana da matsala da ni ka kuma ga shi da idan kuka bari jama'ar biredi kuma da kuɗa mata suka shiga musamman bangaren mata suka shigo ne kun su gyara su ba dai ne ka fashe su din gaban da domin wannan kallon kullum ko ya ce da ruko kan wanda ta ruzo wannan tambayar da ta har yanzu ko na hali da ko yana na kaza kaza kaza to ne ko a ji har amma wannan kallon gida sai a bada shi ne ma da yake kan da bai ولا بد من المبادرة في علاج مبادئ النسيء واجب babu makawa kai gaggawa wajen gyara wato kan garewa kabul istihalihi kafin da yi muni al-istihal shi ne muni kafin da muni matsala ta da su kirawo da ke turai wa Allah inda yara ka wani jibaji ko mun da makaranta da su kin ga dabi'a kaza gaskiya ne a dabi'a ta ba na mutan ka da sallar in mai hankali ne idan ya ba da ne Allah da wala da kuma idan ka kuma ya da wani wani ya muke da ikon akan magana sallah wannan zai ba da ubi kamar da kai wani zai yi da dina Abdul Salam da ke ba cewa na san raunin da mata amma bai ta mu magana da ni ko kuma an ta baka hanjin ka ba akan gurbin sallah da ya ka ya wa garan da ke sai dai kuma tabi'a ma an tare da wannan za ta kullu da wani shi ma haka za ta eh Allah ya wada malam sai akalin aka eh Haka. a kaji da ya kaji ko ne da ne kware ko ai bare ai idan Allah ya rabu da ku da irin wannan bayan za a da masira lai ne da ka ji kuwa ta rubu idan ka wani abu da ku kai da kika da wahala sai ka ji dara a gaban ya to wallahi wallahi shi ne ba ka rabu wallahi shi ne ba Allah shi za mu je bana kawai sai ka addu'a Allah ya baka kajin wanda da san kimar da san kimar iyayen ka to shi ne ma da yake ga mana Allah yake cewa to kun ji wannan gaba gaba ko li anna mahalahu ila masajid domin mahal shi ne mahal domin makomar irin wannan yana komawa ne zuwa ga barna fi hadhihi al-munazara al-kathira in dai a irin wannan tsarin da hakan aka kawo wallahi wallahi kam al'amari zai lalace gaba daya sai dai ka dace da mutum ko da mutum ne ya lalace kuma da yake la yastaqiru ma'ahu sakun wanda ya fara wani lamarin ko bai taba gani bai taba samun tabbatuwar wato kwanciyar hankali ba da Allah yake wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa rakam min al-jannah babu ita to shine la yake kiro ba au kanan babu yadda za a yi samu zuwa gidan da babu to sai ce wala du ma'amina ko zuwa wannan kwanciyar hankali din da kuma a tsakira da ba ni halin din zuwa to dan kamar da ko ce gaba da sai ce kwanciyar hankali da zuwa to ba za ta haɗu ba wala taslu ma'ahu tarbiyatun sannan babu wata tarbiyya da za ka gyaru a tare da shi balle da ayyansa sannan zai ce wala ya idadun lillahi kuma ba wani tanadi da za ta yi wa masu tasowa a ai idan ka ga yara tsautsau to kira da su gaban yi da dariya da zuwa wurin kuwan to kai shi za a ke ta cewa kai ta gaya wa Allah ka nemi ta kirki wanda za ta zauna ta rike ma ɗaya ka taso muna da labarin cewa a ina da wata risala da sunan littafi ne kan kai wai a sunan da mitawu da na'ala ulama mitawu da na'ala ulama za ka dawo ga cikin kana bibiya ga mata ne kyau shi ba mu bukari din nan shi ibn hazm zuwa duk za a gaya ba duk mata ne suka wanda kai imamu malik ali amma yake yadda ita ta bai ita ta abin da ta bare ba yau jira da marayu ba ta da abin da bare ba ta ce to abin da nake so gurin arabi a to ra'ayi ne ba ka fara zuwa ko koyi tarbiyya sai dai ko da ni a gurin da nan ta tura ne karatu shi sa muke kalubalantar iyaye da kawai za su rabi wa ƴaƴa da kai makaranta ta boko ko ta addini ba da da tutar tarbiyyar masu karatu ba wallahi ku kure ai ko ba ta yi da kai dan ka gurin da kai gwamnati da tarbiyyar mai bayarwa domin balala da yana cewa ba shi ne ya yi kai ba ya kulul murabbi aka ba ya kulul murabbi duk yadda zai razo da haka ba wanda ake razo zai zama tare da in ba shi da tarbiyya to kan haka yake ta kuma da tarbiyya Allah yake to shi ne malai yake ga mana nan cewa ka gani ba za a samu idabul lillahi dina ba ba za a samu wani tarihi da rayuwa man tasowa ba fil mahzan in ya zanto fil mahzan shine fil bayt fil bayt al-khafi wato a cikin gida da hadari kenan yadda yake cikin hadari da ya ya ta cikin hadari zuwa ai babu laifi wa ma'alu ba'da zalika makomar sa mun fara mun ce ma'alu shine makoma makomar sa shi wannan gidan bayan haka zai zanto wato cikin ilaka kaddu ayi zai zanto cikin cikin cewa gidajen da dare wallahi in ba ana lura da gidajen cikin cikin haka zai zama eh sannan wani yari da kwarancewa ko kuma kiyayewa gida ya kiyaye haka ka duba kalmar da saboda kwarancewa da alaji sai ka ba kalmar an haka ce a yana kiyayewa da yi ba da dai da dai da ta buke kai da yana kiyayewa ai alamu ya da ba sannan dai ce wa jama'ul mu'assasat addama shine alhalak idan da rukewa rukutewa ta wannan cibiyar kulliya gaba ɗayan ta gidan zai yi gaba ɗaya a rubuta gida sannan sai ma da ya tsara amfani da wata kalma yace sannan kuma dadin dadawa wata sharutin lillahi ina biha sannan a samu tarwatsewar masu tasowa a gidan su tarwatse a ce ba a tarwatse shi ne kamar ya ce yin shi aka kawo hali lokacin da mutane za su gudu kowa ya san inda yake shi za ki jira a dabbar da ta fada a daji a tsariya wanda ta fada a daji wata fada to shi ne ma da yake so mu je zuwa aw jarbi yanzu baina awamila wato ko kuma wato idan to ana tarbiyyar su ne tsakanin wasu ma awamila jami'i na alim ma'aikata waɗanda suke addamatu ma'aikata ne amma ba su rubuta gudu kaji a tsawon ce da hukun ji ma'aikata kuma rubuta a jiki ma'aikata ba su rubutawa eh masu rubutawa sannan kuma mubbiyatin ila al-amran wanda ke kwaranya zuwa ga rashin lafiya annabiya ta zuciya ah irin wannan a cikin gidanka ai wallahi ya ji ya gowa da ɗayan ko wasu abubuwa a zuciyarsu da za su tashi da su marasa kyau kare yadda za ta yi da su لا حول ولا قوة إلا بالله والعصبية من ذكر الدين كثير كثيرهم shi ne kawai zai ga yaro ya ɗau kai a gidan a gidan saboda kullum faɗa yake da mahaifiyarsa da mahaifin kawai wata ran ya zo tun ana yi wani zai ce gaskiya gaskiya ba ba kare na zagi gaskiya ko ba haka bane gaskiya ko gaskiya kare na zagi wallahi kaga ko gida ya zama haka da Allah ba ya lalata yanzu yau wani ina bin wani kuke na na ronka da ba da ni manajan banki wani kuke ni abin ya dore ne ke to a mutum ne da mutum amma la a ba da ni Allah bai yi yanzu da ya kawo mu saboda ba ta ji kuma ya san ne ya sannan yanzu ba a karbi da lafiya to an sako kudin sanyan su wannan gidan da suke kula da shi kuma da kudin gaba ɗaya ne a gari ne akai magana suka ce ai duni a gidan ce su wajen ko uku yake ya ba mu Allah ya ji ba shi wato shi ba ba wani abu ne yake cewa gaba ɗaya saboda wannan irin mutum shi ne magana da zaku dinga yi wa dara dama yi kokari ki gina lahira ki kafin ku kai wani mataki yau darasa darasa wala ku a cikin asbabul da yake dama akwai sanjo a ba sai ba gobe ya karanto cewa a cikin asbabul ilmi dalilan da suke za a yi zabi ban sani ba za ba ko akwai banki to a wani ne ko ya wuce mana da shi ne wanda ko abin da za a nan gobe ne to to da haka wannan wato wata abubuwa ne da ya kamata lalle ko ne mu rike ijira a kan Allah wannan rayuwa la ta mu gaba lafiya to shi ne malin yake cewa ka duba su ba yau ina muke ne al'amar wal akadiyya da kushi da bijin wani wal madaniyya da rashin lafiyar kuma ta jiki da rashin lafiyar zuciya da ta jiki ai shi ke nan kuma wa ila shudud kuma sannan wato wannan abun har ya zo ba ayu ya ba wa mutane kaga suna samu shuduri shine rajewa hanya a jiban sallar da da da rajewa hanya mutum ga hanya dodar amma ya hawa Allah ya kiyaye shi ne malai yake wal amru wal amru sai ba ma wuta idan ko al'amari ya zama haka idan lalle in al'amari ya zama haka a irin to al'amari ya zama ne hadarin gaske al'amari ya lalace wala budda min al-mubadara to in aka gaba ka ba wajibi ne ayi gaggawa biki hadin hijra'at wajen daukan matakai almujadar rija wanda za a tsaka a wato za a tsaka a tadaru ne wanda ba zai ce ba sai a hankali ko yawa wadanda za su zama matakai biya ilaji alamatin nujum wajen magance alama ba manutun ba ina yau ba da wannan jawara alamomin kaddara idan ka ganka a gidanka ka waje da fara zuwa baka yi dare ba ka yi kokari ka magance ba sai abu da ka farko alama ce mutum ko gidan su ko ga fadin da zuwa ka yi wata zuwa da dan da ka ba ka koma magana sai ka canja mu da ko ka koyi gidan da kanka sai wanda kalma alama da zarar ka ga wannan alamomin to yi kokari da kai ka magance a wannan ne irin magana ta ne me da halatta mutum yau ba zai zama ba kadan dauki nake mutum ya zama ba yawwa da za ka roƙa ce mun kai kaza kaza kaza yawwa ba da ne da zama a cikin da ba kaza a cikin ba a zaman da ku da yake wa mata yake dan dauki kaga ba mata da yake mutu ya zuna wannan abin da nan alawa ko dili da yawwa biyan kan yi zaɓi da baka mu da zamu je karo aka rubi a cikin wani ke Allah in ka gani ka Allah ne zaɓi Allah ya zaɓi to shi ne ma da yake ga mana anan to a dauki wannan matakan daki da shi sai ilaji alamati ne zo wajen ba da shi alamomin da kan zara mundu an ta ruha daga lokacin da suka bayyana min ba ni duk daga nesa yau daga nesa ne da wasu mazo kusa ba to yi kokari ka ba da Allah za ka kawo ba dai sun yi sun gagari ka ba abin da gagari ka dila to kar ai haka kun ji wannan zabar ku sai ma ne ya ilaji da jujul mar'a to ga magani in ki da ya mutum problem ya ma ta kawo da shi shi ne da ya problem din shi ne da ya ba ga yadda ake magancewa sai da ala Allah ya ce ayat da muka biya a gaba wallahi ta tsafu na nufi ga wuta. Ka ga matan da kake jin tsoron hankali wasu ba a jiwo wanda ke yi kawai cewa ɗabi'a da kaza da kaza da kaza kai ba ba ka so. Sai Allah ya ce wa bi hukun na mataki na biyu. To a tafi wajen saurin ke mu. Yin ma'auraji ne a cikin faɗa. Mataki na uku wa bi hukun. Sannan kuma sai ka da shi fa ina da anaku amma suke ma biyayya suke muku biyayya bayan kai wa'azi dadi ko kuma bata ji wa'azi ba amma aka je second step dadi to dai Allah ya ji sun muku biyayya da aka go alaihin nan sabila bada ku nemo musu wata hanya ko ba musu da yau kar ku tuta da in dai kai wa'azi dadi in ji ke inna Allah ka Allah gani da ya ba ku wannan bugara ko da ko dalilin yana bada a cikin alƙawarin mutala da sauran malamai da suna su yi mu ce aiki cewa Allah da hikima yake duk inda ya zo a aya ka ji ya kawo sunan da ku to ka duba sunan za ka yi kana ba da gudu shi za ka balaraba kauyen da ya zo ya yi wani ya ce a tsari ko tsari ka ta fakka wani ayi yau ma da za mu yi maka kaba da kamun da Allah wallahu ghafurur rahim to Allah ya kariya ni saboda ayo a cikin Allah da aka kawo gurin bai dace da gurin ba shi ne gudanar da muke bayarwa Allah kuma da zirin kafarar da wani hajji ala ramomin azumi Allah kuma da zirin da zira da zira da amara ne haba kai ba ta ka ce an gudu da su da zira da amara ne ai ya kauyi ya azumi da ta shi ka ce abu ne ne don da ba a gudu da wani ai mutu da zai ce ya kauyi ya to ka ga nan da Allah ya yi bayani akai ya bawa da mutu girma sai kita sai ce inna Allah lalle ubangiji kana aliya to dan karka da kai babba a gida kana kafawa sai Allah ya ce Allah shi ne aliyu kai ba sai yake da kai Allah kabira da kana jin babba ne kai a gida bayan kafa ba da kaga yanki da kake to sai Allah ya ce kai shi ne babba shi ne al-kabir shi ne al-muta'al shi ne al-aliyu amin shine inna allaha kana aliyan kabira abin nufi idan kai amfani da karfin ka kada da jikin wanda yake sama da daidai rama ba shine amfanin sunan shine koyon wanda da yake da tadabburi a alqur'ani ba wai ka iya da shi a an ka zo biya wa karka haramu wannan ma'ana sai ga qur'ani yana yawa ta shi to dai ko sai ga yau da gobe yau da gobe kai da ko biya wa Allah ya ba albarka kuma ita ake yi yawa to sai ma da yake farzu wanda to a tadawu wato mataki na farko yake haza huwa tijra'u awwal ko awwal wannan shine matakin farko farzu wanda al-mawdidu wa'adi wa hada huwa awwal wajibat al-hayy wannan shine farkon wajibin da waje yake kan mutum wa rabbil usra ko kuma wato bai kula da wani family gaba daya da wasu shi ne albarin da ya kan babu da su wajibin da zai na farko abin da zai yi shi ne amalin da hadisi ya yi aiki da gyaran zuciya na wa'azi shi ne da hadisi ko ya yi aikin gyaran zuciya wajen wato wayar musu da kai zuwa kaza ko ba kyau kaza kaza kaza shi ne da hadisi wasu logun ne wani abin nema ne a gurin sa fi kulli halatin a kowane hali Allah ya ce ya yi wa ladina amanu ya wadanda suka bayar da gaskiya ko an ku sabu ku tsaye kawo ku wa ahlikum da iyalanku kaga iyalanku da an magana da farko shi ne ba ta ka tsare ba ta da ƴaƴan na da da shiga wuta wata irin wuta wadda koduwa nasu makamashin da shi ne mutane wani hijaratu da kuma yiwuwar wani suratul tahrim ولكنه بهذه الحالة بالذات sai da gani cewa a wannan halin bizzat akan kan mutum ji da gani cewa yadda ji wa ittijahan muayyan yana fuskanta zai fuskanci wannan al'amarin ne wato wannan fuskanta wanda take a fili li hadafi muayyan zai fuskanci wannan al'amarin saboda wata manufa wanda take ita ba mu'ayyana kai ka san manufar da yake kake wannan magana eh lokacin da zaka yi magana zaka yi wa'azin ka san manufar da yake zaka da wannan niyyar Allah maka kucin sarki ne ke mutum da sai azaba ma a kanta to sai ma da yake huwa ilaju a'rabin nushur shi manufar da yake to shi ne ta fito da ita fili tana da nufin wato gyara abubuwan da suka bujiro na tangarewa kamar an tattafila kana da wannan niyyar ne ka abun kimuni shi ba ka fara wa'azi eh ka fara yi ne ka abun kimuni wa tattafila ku bayyana kararratun da muka yi har su ka bayyana kowa ne walakin ne aizata kai dun ta fara gani sai sai ne fa ji wa'azin kadin lafin fa kun san kadin a larabci tana da ma'anoni da yawa to sai ka ce takan yi ka yi shi amfani zai iya yiwa kai mata wa'azi ya ci amfani ko akwai wanda abun aje ya kirawo wannan wannan mutanen ma da za su yi musu zuru wallahi wata kila kafin aje ga wannan wani ya yi masa wa'azi shi da ita ta ba a yi ba to shi ne ma ne ce li annahu la tahawan jalika abin da zai janyo kai ma wannan shi ne saboda akwai son zuciya da yin jari a zuciyarsa a wurin fi'al ko kuma in fi'al wato shine tafi jami'an irin da wato ya wanda ya baka din jami'i da sauran kai shine jami'an da kan ganewa ya yi maka tafi ya ko da kana da kai ba ba kowa wani ko dun banda za ka iya gaya ba kai ka yi zama ka za ka za ka za ka to kaga an samu in fi'al jami'an kenan ka wato ga wani abu yayi da zai yi tasiri a cikin zuciyarka kuma da kan da ne wa kan da saurin kai to shi ne ba da yake a wuce a wuce a da ko da rika neman saukakuwa bi jamali zuwa da kyawa da ko da za ta yi gori da shi da ta kalli kan da abu ne ba wanda sosai ne ya sa kawo wannan kan kuma bi kullum Allah kuwa tana kallon kanta abu biyu za ta rika zargi wai ne za ta aure ba wata za ta rika gaya da ce Allah ne zai ga aure ni wallahi ni sai ta rika zabo wata masu kuɗi ta ce ni ba ma sai irin zuwa da ni eh da ni ta ba zara kuna da masu kuɗin ta gaya ba dukkan da ta kalli kanta abu biyu one of the argument da ke na auren kila ta kalli da saboda wani da kuke ta kuka a kai Allah kuwa duk wanda ka kalli kanka a gudu ya ji albarma dai ba an gane ko to dai dai au bi mali ko bi dukiya da kudi kin ga au ga iyayen mu suna yawan gayawa in za ka yi aure za ka yi da kai in da za ka fi karfin abinci a gidan ko tana da kudin ba ruwanka da kudin da duk da cewa mun saba da wannan misalin da za ta zo ma'aikaciya ce ta ajiye kudin da ba in kuma da za ta karba da ba za ta yi tafiya Allah ya saka da ne bayan ka karbe duka misali amma wanda ya san kan ba ruwanka da kudin da ba ruwan ba inda ya ba gaji da kudin da duk abin duk kudin da ka kawo na ka abin in ta kara oho ka dai kawo wajibin ka ta biyo har sai jiri ta haɗa da maza ta dawo gida za ka ji goho ne ta yi jiri da ruwa da wayo duk an amma ni wajibi na na yi wallahi da kinke ka dai zauna ko ta ko da ka ko tana fitar da ka ba ka fitar ba sai ka kana da har yanzu kai ne kai za ka ɗauko magana ka ce ba za a yi ba kuma ta zauna amma da za ka ga ita take komai to za a zo maganar da to shi ne au bi markazin a'ili la haula wala quwwata illa billah kun ji wani abu da ya kawo kuma yace ko kuma ko wato bi markazil azimi karka kace ta zo wato ya rato a cikin wannan gidan ta mallaki cibiyar gidan abin da ta yi da kafa tana jin cewa ai yanzu ba abin da kin ka tsoro domin ta ce uwar gida ɗan ta tara ta zama dai ba yadda ba yadda baka ji abin da wasu masu yi kima suke cewa idan ka gani in ka bari ka riga ka zama fasinan burofasi din mutum to ka zama bin da kafar ka shi ne a lokacin za ka fara aure za ka ba su ta yadda rigima har da yayin da maza da mata sai ka ji sun zo kawai sai ka dawo ka zo ka tarar wani ra'awa amarya duka yayin uwar gidan da za ka san mata duka ya domin wasu yin da ya me yasa saboda saboda ta balle jiji da ke da tana ganin cewa duk abin da zai ko me ba su da ai ko da ya yana da billahi ne ji ba za ko da ne ji nan ko kuma a a ƴaƴan da yanzu sun kai wani mataki da ko me za a gidan gidan ita za ta sa su tafi a yi kaza a yi kaza suna da kuɗi shi kuma ya gaji yanzu ko ba ya da lafiya ita ce alfa da omega sai abin da take to shi ne bayan abin da yake faɗa ka gabar ka zo ta cibiya kenan wato ta cikin gida ta riga ta zama karfan kaba ai fi ayi kimatin min al-qiyam ko kuma da kowane irin kima wani daga cikin matsayi kar ka take mace ta bar wannan abin da sama ne kuma ne ke yin fi zaujar da an na hajjari kake da yawa mata suna manta cewa wato mace tana manta cewa ita ban fatin a dangane abin ke gaba da fi mu'azzalati wato a cikin gidanka a cikin tushen gidanka walaita jidda ita ba tushe ka waje ba shi kirayi wanda za a zo a kokawa a ce za a yi tsakanin sarkin dabban nan da shi da wani tsara kai ba ya ku juna bane shi kuma ba rokan bai wanda ke ba ba shi bane ba daya saboda haka ba dabba za a yi ba sai ba aboki ya rigi ba ta ba ha life partner shi ne kirayi shine ne ta sabili da sura ko ne ka da mutane wa shine ne karbi ba to shine yake au majalis tihari gidana kuma ba ba fage bane da alba'i da zaki bi da kai ma alba'i cewa ni ke kyawa ji yar zangi da kudi da kaza da kiriya gidana ba majalis tihari ba ba fage bane da alba'i ba ji bane Kuna yajibu al-ijra'u thani to daga wannan gaba kun ga wannan boye a gurin wa'azi kai wannan ka duna wata cewa bai wa Allah in ma kin ji da kawai da kaza kaza in dai kula ibana idan kudi ne kaza a gona a magana to idan da duk wannan duk ba dai duk ji wa'azi ya ci gida sai ma da yake da ba ni jira ustani mataki ne ne shine ne shine harakatu ce ayyukan nafsiya shine motsawar daukakuwa ta zuciya yana rajuli daga bangaren namiji wato sai ma ne ala kulli ma ta dillu bi mar'a wannan abun da zai moto akan duk abin da wato kai mata abu wato duk abin da zai jiriyar da wannan matar min jamali in ta gawa take da kyau duk abin da za ka yi na zuciyar ka iya fito da shi ka gaya mata in ta kama take da kyau ka gaya mata ko da mutum ma zai ne kyau amma yanzu suna da auren masu ke ne wajen bidiyatin da abin da yake janta shi ne janta ko dangan dan duba yake so janta wani abu da zai sauke mutum eh da abin da yake bukiyarta don wata wata kawai fa kagan wallahi yan da ba ne su su da kawo ba kan da daga da da wannan ba da ba ne su kawo amma ko me yake ake masa ana kaza ana kaza sai zalama da nabi zalama ta kowa ya kallon da wallahi ya ga da bibi na bibi ya domin ta bibi ko ita irin jini kaza kaza kaza to sai ne ta ga mata ba ku jira wa rai a rediyo ba a baya baya wani da ke ta kaza auren suna zuwa ko sun dawo kawai a zaga abin duk kun san wannan saboda ne saboda wannan wato abin da yake dan yana zuwa mu cewa wallahi a yau din ya yanke da yanke ka bugar gobe ko kuma idan ka fito da ba aure ce amma ana yawan da yaya dan wata da yake za ta ce wallahi yau ba zai wani yau ba ko kuka yi zuwa da cewa sauro a yau magana a wuce kaza kaza kaza wata da ga wannan ma ta wuce da za ba aure ka ba ku da jita ku muke yawan ga ku cewa ku zo mu nuna muke ba zo wara da tafi ki ce ke kada da kwas wata ta ga mun ce ko sallama ne ko yaro yaro yaro sallama ne ba ta ba kun ga abin da take nimi da yaro shine wai wanda ta girbe kaga abin da wazo wara ba ga su ji da mutum da yaro ji dan rai mu waro ni ya ga sallama da ni to wata tana suna faɗa cewa take wallahi ko yaro shekara ta takwas take ko yaro bai taɓa sallama da ita wanda za ka fito ma sai ba babu to sai a nuna maka wayannan ta gani kaga to an ta kawo take da shi sun bita sun bita kaza sun bita kaza kita sannan ta zo wannan kudin ba su ne ga gari ta Allah ya kiyaye to shi ne ma da yake gaya mana anan cewa wato am hauƙiyar ukura ko wani matsayin daban ko wani matsayin daban wanda kai ma za ka iya zuwa abubuwa da yawa duk wani abu da za a fara yi biya da cikin siyar da to shi ne wani yake tarbahu bi hadha da an zaki wanda take daukaka zaki da dabi a kansa da yana da kudi na da ba ku gani akwai wani yayin mu da ya ga ya mai da ba ku wani labari ko wani abokin jira aikin bai ran da aka ba shi da ku san matsalar banki kan da za a gure ka ku sani hira da kawai da aka ce juma'a hankalin mai da banki a tabi juma'a to kawai kawai je kongota da ya ga kore shi lokacin da yake salamu alaikum saboda an kawo a kore shi ran da yana zuwa hankalin za ta yi ta gani je nuna wata kada wallahi ga wani shi wallahi ba ya zaka ta sai ba kira da yake ga wani tabbata cewa duk da ba kuɗi yanzu to ni ma ba gidan mu da shi dan da aka kore shi ran da shi wallahi ga Allah yanzu don Allah Allah ya kiyaye to shi ne ba mu je gaba tun da lokaci ya yi sai dai na uku je mu kai ko kuma wannan gaba kawai ah to shi ne malai shi gaba da gaya mata cewa yarfa'u bi azatiha an zabi aw an makani shariki ko kuma dangane da abin da ya shafi wato wani matsayi na abokin zama matsayi tana jin zuwa ita da matsayi da jini na kawo ba ku wannan misali akwai ba Allah da sani komai da komai da sani ya buga ta shari'a komai to amma kawai bambanci daya aka samu ita ta yi kai shi kuma bangaren ake ana rabba da hadisin qur'ani bambu ita kuma ta yi kai bangaren abubuwan addini shi ke koyarwa komai amma kaga dan zani ai ya dan asiya ne ko iya Najeriya a Najeriya da ga gobe wani ko kawai ko gojin sa kawai shi shi wato ana gobe jibi da ba shi duniya wani wani lissafi a gaba a irin gurin gurin nan da yadda ake da ba ya kawo annabi kana zaune da jiki abin wani wannan bidiyo wallahi kin gora ne kawai kawai da shi kuma sai Allah ya zanta yi sai na dauka daga da yi zan zan zan zan kan nuna wannan kawai shike yake wallahi ka san wannan abu kawai da gora mu kawai da yi da kuma kai ga mun ne iya wannan kawai guda da yake to sai yake wallahi yake waje garin da ga wannan abu ya dan jigo yake bi ka hukuku wani guri kawai yake zauna sai haddace hadda hukun da ba bi zo da dare ana gobe za a kawai bi yake da ni gobe da ni kaba da yi rubuta problem a sama an kawo abinci amma ya bar abinci shi sai yi hurgar da takarda sai kuma dauko problem da sai yi hurgar da takarda sai sai sai sai takarda da take a dama aka kulle wanda yake biya ba gudun shi ne ba wani ya ne yake wallahi sai da wanda ya zauna lafiya yake biya ba gudun shi ne ba wani ya ne ba yake nan to wannan da ji Allah ni ko ganin da ka dauke wa abu ko ji wannan fa to to sai shi mu je zuwa to sai ma ne yake um أو أما كان في مؤسسة عليها قوامة أوكي هذا أوكي أو هذا ما أظن بالنسبة قلت في الدنيا تاني آه في في مؤسسة عليها قوامة أتين في الأوجل الذي يلعبي وذو gudanar wa ta take to za a samu matsala idan aka shiga wannan kamar kun kalli gurin wannan wajibi da jirma gaji zai za mu iya tsaya a nan bala ba mu eh zan aje to mu tsaya in ya zo muka zo din tun da ayat ita muke magana a kai ba don da aka zamu hakura nan awa da mu kai take dini abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu dadin ka wanda muka kuskure Allah ya yi mana akwai naira dubu ɗaya da ɗari tara da talatin a tsara to Allah ya saka kowa da shi a yi ma gaba da Allah Thank you. Wakai to malam ba malam ya dubu da ya ji yayi sosai in ka ga dai ya ma ya yi wani ya yi wai da yayi da ya akwai jin kaji da kaji da ya ka ka ko mana abin kuma da kaji da ba shi alai na za mu zuwa zo da gabar ba har yanzu ba zo da gabar ba to Allah ka zama ya rage Allah oye ya daji ya koma da kan kamar da dole ne da Allah ya ga za mu zuwa ba ai wannan wannan kuka da yake da yini da su wajen kuka a kan saboda matsala ce da kawai ba yadda za yawa kai ba kai da kai gidanka ba ba matsala wai kai gidanka ya kai na annabi yawa shi za a ji ko ai ta ba da hali Allah ya zama da Allah ya zama da na yawa da ta yi ne ne wannan to sai kuwa musamman ma saboda lafiya su ta da ran jira da wannan da wannan cewa don ko ya kuma ga da jini ba da gida ai wannan ba da wani gido shi kullum ba ne cewa ya haka dan ta mu ya ce mu kai ma ai ne ne yawa wallahi mun ta Allah ya da na sai wani da ya mutum ya kallaje ka tafi kawai kan wanda wanda ka san kawai ji take ji eh kamar tsarin bidali abin da ake gawa baya nuna fa'idu wanda wajiru wanda bil magani wa bil wanda wannan wawun da kake so kai a yi magana akan cewa dole sai an bulayi ko da gobe ra'ayi za mu gaya abin da kake so kai magana a kai kenan tsarin da za mu je ka jan gabar za ka dawo da yake ba kawai sai ake kawo gabar da za ka zama mata wa'azi a baya matakin farko wanda baka san kanta ba to a ji a fara da wa'azi sannan aka zo wato sai a zo mataki na biyu kawai zuwa wancan a wannan matsalar da zai kawo ai zai gawa dalilin da yasa Allah maka kudin da yace abu da mataki na tsaje daga matakin farko a je na biyu duk za ka ji kimo daga ciki idan muka je gaban kaje an gaji kara da ta za ku dai ga Allah na wallahi ta eh na na hmm eh haka da kako daga abinda lokacin da ta yaba shi ne abin da suke kira abu wani abu a ƙarƙashin jirba idan ba zai yi ne zuwa kudin da ta yi idan kana zuwa kudin da ta to kar ka fara kudin da ta yi gaba ɗaya kamar yadda wani ya taɓa a cikin ran kudin sunan gaba a biyu wata shekara lokacin da ya zo zai kudin da ta yi sun da yana ɗagawa sai ta ga yake wallahi tun daga bismillah biyu bismillah yake tun da ka kawo wannan ai ka zo da shi ba tsakani da Allah ai abin da yake cewa ko da da rubutu ka bayar gaba ɗaya shi kaga hadhihi alwarqa min awwaliha ila akhiriha kaza ya bado wasu kalmomi ya zubar da ita to kaga wannan ai abin da ake yi kamar da zuwa da sahaba masalan sai haka za su ce gaskiya ana balin yayi kokari guri kaza da kaza da kaza da kaza ai ta koda kaza da kaza musamman ba kaza da dole zai ba da matsala kaza amma muna ganin ya kamata ya yi to wannan mutum ya san cewa ba ruta ki kazo yi ba eh kuma haka ne ko wannan ai hajoyi ne wallahi Allah ya ji ka alaji garba azu ya bin ya ga ga mu kalmomi da yake mun ana biyo dan sai masa na kawo wannan wallahi da ta gona da ni da wannan ba da wannan ba da sai ya ta ba ta kan go sai da wannan ba ta ta da yi mata wani da turanci da shi da ba da wannan ta wanda sai da shi karo ma abokan su wajen su akwai kaza akwai kaza sai da duwa ne yake a ta karbo da jikin suka zo zuru ba wanda yake wannan ba da nake da an ga mu wannan da turanci ne da ta ta wanda ta farko guda hudun jiga ta farko ita ce ba ba so haka mun da tsari ba haka mun da tsari shine a gaura a jira a fara tsora sannan fa'idu hunna wajiru hunna bil mazaji wa bil buhun duk da aka ruwa da mutum wannan shine sati ne zuwa ma dai ta mu da mu alaikum na'am haka wannan fa formulolin da kuma da suke mutuwa daga masu aure ya kamata ku rika rike su suna da fa'ida yau eh haka dole Mm. haka haka Agogon Bukhara kuma ba da abin da suke ɗaukar cewa aiki maza ba sa da aiki. kuma akwai wani abin da ka faɗa haka yake amma wasu mata sun taɓa gaya mana wannan cewa maza ba sa ba da nake ba haka bane sai ne amfani da wannan lokacin da kai amfani da shi nake shi ba aiki ba da hakurin da ba ce ne da Allah ba ta hakuri ba ko ko ko rabuwa ake da aure take ne da ran da ya dawo ran da ya dawo kika ga shi ko ɗaji ya ce je ki kama abu wata kila har saduwar aure ta shigo to ya mai da ke ne a aikace ba tare da yi magana ba to duk wanda ya rubuta da ake ta magana a baya muka ce wannan kalmomin da ake gaba dawo je da mutum yake kaza ai za ka ji da yawa rubuce cewa shi tabi'ar ba hauki da ita ma ba hauki ayyukan su shine al'adar su abubuwan da yawa a cikin ake gani to wannan wankan ajiya da suke cewa na bahaushe a aikace ce idan ya zo wai ki zo a ce wasu wasu a fare shi ki kawo abin da ke wallahi ya dace kaza kaza zuwa amma da in abin din ba wuce shi ne shi ne kawai idan kika kawo ya ne to ya dace ba sai ya ga miki ba idan kika kawo ya kuci ba dace idan kika yi ki dace magana ba to shi ne ko in kika ga ba ki zuwa jin ko ka abu kawai zuwa abin ne kin fahimta amma tabi'ar ba wuce in ba ki ga wani kira da lalaci don zuwa ki ko ba to yau wajen da biyar ba hauji to wannan yaran da a halin da muke ko muke yakar wannan muna fadawa ko malami da ya ga a bayani rediyo ko talabijin yana kawo wannan wallahi jallahi ne wani zai ba kai wani hauji nake saboda ba su wani wa'annan rusa gidan hauri domin an taba da su ba gidan ba a kai ba kaje da jamila ga yana da kullun ita to yace ai tabi'a idan ta wani abokin da matan da ke wani ba ya zuwa da ya zo ya ce ai abin da ya wai in da za a gaba da ya ce ai kullum sababbin ki ke dawo yace ai ran da za ki sa tsohuwa ne ko mara kin wanda ba ke wani ne zai yi magana amma ko kullum ai kullum ki sun tsafta ki ke zuwa kudin cikin sai kuma ka fada maka kai cewa kullum saboda haka wannan ɗabi'a na cewa duk ran da za ki fito ta kaya ko shiga abin ko ba da lafiya ko wuje ji abin da ko ko ji su magani shi ne fa kulawa balarabi ne ko dan injiya ne da su goya da rabi to saboda haka injiya ko kamar da nake abu gone ji wuji sai ne da ji a injiya wani rigima ya ga ku ya ji wuji ba ya aure ba da zai ji ya wanda zai rike rawa a wannan kulawa yana nan ba zai ne gaban ku zai zai lalle ya ce wa mutane abin to duk wannan abubuwa ne da ba su da mahalli la muhalla lahu min al-ilm kai ruwa abubuwa kawai da ke da kuma ba dan ba huje aiki dan sa aure da duk jini duk zan ka kaya da kiwa to kawai da zo ka da goma mun ka inda ke wata hadda su su fadan sunan wata liba ba ne ba wai irin da wani wani ya aure waje ne wata mai kama da bandina da ya ga sunan da dinin ya fada dan jini yawa lokacin mu ka ya wuce kun kara mun goma ko ki zuwa to an gane eh ai dan dan doji to gano kaga al'adar su duke kuwa ai dai mutum ya zauna lafiya in ka fahimci al'ada to wallahi mun da alaihi salam kamar Allahumma